gaskiya ita ke ado in ka bi ta a sannu ka tsallake tsara duniya wani kurkuku ya ilahu tsare mu da shugaban barma Karka damu da duniya in dai uwa da uba ba su turba ba zan ba maki ba don na ga mutum uku na da kwangulma.
Karka damu da duniya, in dai uwa da uba ba su yi turba, ba zan mamaki ba, don na ga mutum uku na da kwangulma.
duniya masakin kunu ɗan adam kakan fatiya da za ka iya tsuntuwa ba sata ba rayuwa aro aka ba munan duniya kyakkyawar tarbiya da kawaiti a mata sai da alkunya hagushewar hankali an biyo gafiya jiya ta shige burma.
Karka damu da duniya, in dai uwa da uba ba su yi turba, ba zan mamaki ba, don na ga mutum uku na da kwangulma.
Halittu naka ne arziki kuma kai karaba ka ba kowa rana baiwar ka ce in ta danno hannu ba ya karewa. Amfanin hankali girma da barin hali shirin wawa karkarin gome ɗan adam roƙi mai doka yayi maka hauni ga dama.
Karka damu da duniya, in dai uwa da uba ba su yi turba, ba zan mamaki ba, don na ga mutum uku na da kwangulma.
Gulma ba alkairi ba, ke na bibi aikin ya ɗaɓar na ne, birjirewa ilimi, bautatawa sarai ai kazanta ne. Gulma ta da husumaya a tsakanin al'umma halin wane. Wanda ba laifinsa ba, jama'a mu fahimci da cikin gulma.
Karka damu da duniya, in dai uwa da uba ba su yi turba, ba zan mamaki ba, don na ga mutum uku na da kwangulma. Barka damu da duniya, in dai uwa da uba ba su yi turba, ba zan mamaki ba, don na ga mutum uku na da kwangulma.
Na farko jahili kaga shi balidi kan saba komai na biyu make ta ce sakarai mugunta ta fi mara komai na uku munafiki hassada da zunɗe zai yi wa komai Allah ka harune rabbana ka tsare mu da ɗan dakon gulma.
Karka damu da duniya, in dai uwa da uba ba su yi turba, ba zan mamaki ba, don na ga mutum uku na da kwangulma.
Ga mutum uku na faɗa sharrukansu ya fi maciji asara asalin mai arziki wanda ya yi laifi ya aminta ya yi gyara gaskiya ita ce ado in ka bi ta a sannu ka tsallake tsara duniya wani kurkuku ya ilahu tsare mu da shugaban barma Barka damu da duniya, in dai uwa da uba ba su tarwa, ba zan mamaki ba, don na ga mutum uku na da kwangwalwa.
ko cikin matanka ne in ka ɗau maganar wata kai wa ba ita ba kayuwa shaidan wuri kayi gulma da shan fitinar dabari ba magana ta je gaba ta dawo kunnen wagasun arwa ƙarshen kukutar watse ba gida da iyali don sharin gulma.
Barka damu da duniya, in dai uwa da uba ba su tarwa, ba zan mamaki ba, don na ga mutum uku na da kwangwalma.
Gaskiya ita ce ado in ka bi ta a sannu ka tsallake tsara. Duniya wani kurkuku ya ilahu tsare mu da shugaban farma. Yin baitukan bahaushen girka na san muna da turka turka. Farfesan waka na yi waka na ban kaɗo ba haushen girka. Har na aza shi bisa misalin nan na hurtumi na sada asurka. Eh, bauri da buri ware bare Boboni ya rawar su ta dauri na ban kaɗo ba haushen girka.
Ni da bore ware bare babboni ya rawar su ta daure ya banka ba haushen girka bauri da bore ware bare babboni ya rawar su ta daure ya banka ba haushen girka
Wannan da ke da ikon komai tafki izansa sha a yi wanka.
Bauri da bore ware bare Duk turjiyar ɗiya na halitta, Ubangijinmu ba shi da tamka.
Ya banka ba haushen girka Shalela mai abin al'ajabu a buri kayyaci kason aika.
Babboni yarawar su ta daure Tsira da ɗishi har da aminci mamallaki buwa ya taka.
Bauri da bore ware bare Babboni yarawar su ta daure Ya banka ba haushen girka Yin baitukan ba haushen girka na san muna da turka-turka.
Bauri da bore ware bare domin a zashin nan ga misali da hurtumi na sada asurka Ya banka ba haushen girka ranar shiga da rana ta fita bishiyar kuka a nan zai wanka Babboni yarawar su ta daure mutantani su hau bisa dokinsu sai mu ce ba haushen girka Bauri da bore ware bare Babboni yarawar su ta daure da ban kaɗo ba haushen girka ga tsagwaron tsumi tsumin tsambauri kayan shirin bahaushen girka bauri da bore ware ware ‘Ya'yan wuri a nemo warki ranar bikin gaba a kuka.
ya ban kaɗo ba haushen girka A Hausa nan ake al'ada girka kama da ɗaukar jinka.
bamboni yarawar su ta daure Zobba da hannuwa da ƙafafu domin a samu yardar iska.
bauri da bore ware bare babboni yarawar su ta daure ya ban kaɗo ba haushen girka Sandar dargaza da ‘yar bulala, tsamara ta mau abin ba shaka.
Bauri da bore ware ware kai har bakin zane ga kunshi kafa da hannu hanyar boka ya ban kaɗo ba haushen girka an gabza tozali a idanu alami da gora laɓa toka babboni yarawar su ta daure da turaren wutar kiran kwankwamai dogo da inna na ta jiranka Bauri da bore ware bare babboni yarawar su ta daure ya ban kaɗo ba haushen girka ya ban kaɗo ba haushen girka Ya ban kaɗo ba haushen girka. Babboni yarawar su ta daure. Bauri da bore ware bare, babboni yarawar su ta daure. Ya ban kaɗo ba haushen girka.
turkaniyar kiran yan kogo wane mutum ya rushe garka Bauri da bore ware ware in an yi katarin haɗa komai sai ran shigar suwa dokinka ya ban kaɗo ba haushen girka mai kata kaura ga su garaya sautin a gane takin iska babboni yarawar su ta daure gaɗar ira'i zai an tatum ga kuwa mutanen girka bauri da bore ware bare babboni yarawar su ta daure ya ban kaɗo ba haushen girka kafin zama ba haushen girka kwana bakwai ake bisa girka bauri da bore ware bare an sha wuyar dare da ta rana an sha tsumi na baurin girka Ya ban kaɗo ba haushen girka bishiya ta gori ba ko tsamiya a gurin da za a wanke girka Babboni yarawar su ta daure wankan fita-fita daga girka da ɗaya zamu ba haushen girka Bauri da bore ware bare Babboni yarawar su ta daure Ya ban kaɗo ba haushen girka kofa ta buɗe ɓarna kenan wannan mutum ga ya zama boka Bauri da bore ware bare sai cin su tuko bargon kaji mai wake-wake kai kai canka.
ya ban kaɗo ba haushen girka albarkacin zuwan musulunci kowa ya gane sharin boka babboni yarawarsu ta daure kai don kokon kwabila ya taro birnin ira'i zan na girka bauri da bore ware bare babboni yarawarsu ta daure ya ban kaɗo ba haushen girka bauri da bore ware bare babboni yarawar su ta dauri na ban kaɗo ba haushen girka Bori da bore ware bare babboni rawar su ta daure ya ban kaɗo ba haushen girka. Bauri da bore ware bare babboni rawar su ta daure ya ban kaɗo ba haushen girka. Babboni rawar su ta daure ya ban kaɗo ba haushen girka.
bauri da buri ware bare boboni yarawar su ta dauri na ban kaɗo ba haushen girka kaɗo ba kaɗo muke wa Najeriyar mu wake. Najeriya ta yi miji na nuni, ita zama bar alfahar da kauna. Ni farfesa ɗalibin mawaka, tatata mai iso ga mike. Abu da dama ba nukusani ya kasa gaba ɗaya ana ta murna. Tare hawa yanki 'yar budurwa, uwa da dawa ya san tsakani. Najeriya mun taya ki murna, 'ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
Share hawa yanke yar budurwa uwa da dawa ya san tsakani Najeriya mun taya ki murna ƴaƴanki sun ɗau halin nagarta. Share hawa yanke yar budurwa uwa da dawa ya san tsakani Najeriya mun taya ki murna ƴaƴanki sun ɗau halin nagarta.
Uwa guda ke silar da 'ya'ya, gari ya san arzikin mutane.
Share hawa yanke yar budurwa Shi ci gaban duniya na lura yana cikin arzikin mutane.
uwa da dawa ya san tsakani Ƙasa ta sin mai yawan mutane cikin suwaye ka gan shi zaune.
‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
A gudu tare a tsira tare Najeriya ba halin mugunta.
Share hawa yanke ‘yar budurwa uwa da ɗawa ya san tsakani. Najeriya mun taya ki murna, ‘ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
‘Ya'yan kina nan dubun dubun nai yawan su har ya hana su kirgu.
Share hawa yanke ‘yar budurwa.
Cikin iyalanki kwai kabilu, ciki da bai har garin su mai gu.
Uwa da ɗawa ya san tsakani.
Kin shagori gurin mutane, ‘ya'yanki sun bar ki sai su mangu.
‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
hannunka ko ya rufe mu lura ba za ka sare ba manufata ka sassaɓa ce cikin mafarkai ‘ya'ya suka yi wa uwarsu bore Share hawa yanki ‘yar budurwa.
cikin ‘yan handama da baba kera suka yi arziki da zare Uwa da dawa ya san tsakani.
to daga nan ‘ya'ya sun surare an kyala ɗakin ta babu jere ‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
Dilanti na gabai da rana hajar sarki ta ɓoye kanta.
Share hawa yanki ‘yar budurwa. Uwa da dawa ya san tsakani. Najeriya mun taya ki murna. ‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
Najeriya mai dubin ɗiyanni ɗiya na kuka da babu Share rana.
hawa yanki ‘yar budurwa.
Najeriya mai farin jinin nai mai zawarawa da babu rana.
Uwa da dawa ya san tsakani.
Ga kauye banya da kofuranni mai yananin lullumi da rana.
‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
ga kau ƙasashen fuɗe da tsauni ma'adanai ko ina ka tona Share hawa yanki ‘yar budurwa.
a daɗiyannin ta ba na nuni ruɓa-ruɓa inda duka ka tona Uwa da dawa ya san tsakani.
Najeriya ta yi miji na nuni ita zama bar alfahar da ‘Ya'yanki kauna
sun ɗau halin nagarta.
abu da dama ba nukusani ya ƙasa gaba ɗaya ana ta murna
Uwa da dawa ya san tsakani. ‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta. Ya share hawa yanki ‘yar budurwa uwa da dawa ya san tsakani. Najeriya mun taya ki murna ‘ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
Gani da ala uban mawaka muke wa Najeriyar mu wake.
Share hawa yanki ‘yar budurwa.
Batun jumi karsashin mawaka mai saka waka ta ba da wake.
Uwa da dawa ya san Ni tsakani.
farfesa ɗalibin mawaka ta tata mai iso ga mike.
‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
Mawaka su suke da wake ƙasar mu mun gana ba irinta.
Share hawa yanki ‘yar budurwa. Uwa da dawa ya san tsakani. Najeriya mun taya ki murna. ‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
Rashin karatu da ayyukan yi yaran kiɗa su ake kwatance.
Share hawa yanki ‘yar budurwa.
Babu tsaro ga rashin tafarkai har shawa dai ta ɓata zance.
Uwa da dawa ya san tsakani.
Ha'inci son jiki da kyashi zamba agun wasu martaba ce.
‘Ya'yanki sun ɗau halin To nagarta.
uwa da ɗawa ya san tsakani mu kauracewa halin kazanta. Duka haihuwa a kibar ta hutu wurin uwa yau da gobe duba.
Share hawa yanki ‘yar budurwa.
Manyan ‘ya'ya guda talatin da shida da ta yi rashin na zaɓa.
Uwa da dawa ya san tsakani.
Uwar da yaran take gudunta wanke su ma dai da sabulu ba.
‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
Share hawaye Najeriyar mu ‘ya'yanki sun rungumo nagarta.
Share hawa yanki ‘yar budurwa. Uwa da dawa ya san tsakani. Najeriya mun taya ki murna. ‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta. Share hawa yanki ‘yar budurwa. Uwa da dawa ya san tsakani. Najeriya mun taya ki murna. ‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta. Najeriya mun taya ki murna. ‘Ya'yanki sun ɗau halin nagarta.
Najeriya mun taya ki murna, ‘ya'yanki sun ɗau halin nagarta. Ranar wanka TV bai gaji rufewa ba.
Farfesan waka bai taɓa kushe karatu ba.
Ni a tunanina ba za a manta mafari ba a tunanina aure ba zai zama wasa ba ranar wanka tibi bai gaji rufewa ba ga sakona na san ba za ku ji karɓa ba
A tunanina ba za a manta mafari ba. A tunanina aure ba zai zama wasa ba. Ranar wanka jide bai gaji rufewa ba. Farfesan waka bai taɓa kushe karatu ba. a tunanina ba za a manta mafari ba a tunanina aure ba zai zama wasa ba ranar wanka ce bai gaji rufewa ba farfesan waka bai taɓa kushe karatu ba A tunanina duniya zaman ta zaman aure. Wanzuwar jinsi na mutum ya zo sanadin aure. Garkuwar dangi na mutum ya tattara kan aure. Tsantsar daraja ta mutum tana gun mai aure. tagomashin matsayi yana cikin shigifar aure a tunanina duniya ba za ta fi aure ba a tunanina ba za a manta mafari ba a tunanina aure ba zai zama wasa ba ranar wanka ce bebe gaji rufewa ba farfesan waka bai taɓa kushe karatu ba ita dai ƙarya ba a rufe ta da rigawa in ga yaƙi ba a ji tsoron ƙura ba turken nasaba ba za a yi shi da summa ba duniya zamba ba za ta yi maka gata ba rigar girma kasa ta sannan kai riba girman aure ba za shi ɗauki kwatance ba a tunanina ba za a manta mafari ba a tunanina aure ba zai zama wasa ba ranar wanka ce bebe gaji rufewa ba farfesan waka bai taɓa kushe karatu ba ku ji zance na karatu ba za ya fi aure ba maslahar aure ba za ta bar kan kowa ba ga uwa da uba hakin ku bai taɓa sauka ba yar ku ta hango aure ya fi mata ba wai ba sai kuka yi fatali wai ba ta ƙara karatu ba ban ƙi karatu ba amma ba zai hana aure ba a tunanina ba za a manta mafari ba a tunanina aure ba zai zama wasa ba ranar wanka ce bebe gaji rufewa ba farfesan waka bai taɓa kushe karatu ba a tunanina ba za a manta mafari ba a tunanina aure ba zai zama wasa ba ranar wanka ce bebe gaji rufewa ba farfesan waka bai taɓa kushe karatu ba
Mm, rashi na rabo ya kada buri rauna sai na yi gida kudi da mota karina lokaci zai ja kana tunani mummuna kada ka yi wasa ilimi kwashi zai marana ga satifiket digiri kwasai ka je gana kai kai aure ba zai hana ka karatu ba.
a tunanina ba za a manta mafari ba a tunanina aure ba zai zama wasa ba ranar wanka ce bebe gaji rufewa ba farfesan waka bai taɓa kushe karatu ba sarkin nan dai guda yake da azurtawa shi ya yi kasafi na arzikinsa ya ba kowa aure bautar da za ta gyara shirin kowa tattalin arziki siyasar mazai ingantawa nasabar kowa aure yake kwarzantawa mai ikon aure ka yi shi ba kai taɓewa ba.
a tunanina ba za a manta mafari ba tunanina aure ba zai zama wasa ba ranar wanka ce gebe gaji rufewa ba farfesan waka ba taɓa kushe karatu ba
A tunanina ba za a manta mafari ba. A tunanina aure ba zai zama wasa ba. Ranar wanka tibi bai gaji rufewa ba. Ga sakona na san ba za ku ji karɓa. ba. biko ne man gyara a haƙure wa juna kwai daɗi zato aikin banza ko yayi gamon katar sai an faɗi
alabarin diko farfesa da zance bakinka
biko ne man gyara mai taguwa ya gagar mai kowa farfesa a labarin biko farfesa da zance bakina
biko ne man gyara mai taguwa ya gagar mai koma ya kuka ce alabarin diko farfesa da zance bakinka biko ne man gyara mai taguwa ya gagar mai koma alabarin diko farfesa da zance bakinka
na tashi ina kuka da hankacin na share goshina farfesa abin ya doke ni ga zuciya tana faman kuna sai gobe ne a cikin mota na zo na kasa waiwaye ko in zauna mun kuka hawaye sun tsatso na ɓata duka sashen rigana Farfesa kai da sauran labari mai rai abin ka zo kai min kuka
Biko ne mai gyara Mai taguwa ya gagar mai koma ya kuka ce Alabarin diko Farfesa da zance bakinka
gida na kwai faɗi da na shigo ciki yayi min suku Farfesa kafin na wuce aiki abinci zan dafa shi irin naku sai kuma ne da zarar na dawo me zan yi kan na huta a zatanku Mun kuka shara domin tsafta ni zan yi tun da ba ni da kokuku Farfesa cikin wancan dangi akwai mutum da ke hana yin kuka
Biko ne mai gyara mai taguwa ya gagar mai koma ya kuka ce A labarin biko farfesa da zance bakinka
na je gun mamana uwa garin da tsantsar kaunata farfesa na kwashe labari na bata hankali yara gaita sai kuma ne ta ɗan dafu kaina ta ce na je komai zai daidaita mun kuka don komai ya dame na rasa yadda zan yi na inganta farfesa dare ko ko rana na shiga tasku sai faman kuka biko ne mai gyara mai taguwa ya gagar mai koma ya kuka ce alabarin diko farfesa da zance bakinka
na yarda da laifina na daina ɗora laifin kan kowa farfesa zuciya ta ɗan faru ni dai garan ku ce turken wawa sai kuma me turarka tana gunka abokanan zama bar gaugawa mun kuka da zaman ba tamgarda halin mutum yake jamar tsawa farfesa a labarin biko na sha wuya gurin wancananka
biko ne man gyara mai tabuwa ya gagar mai koma ya kuka ce a labarin biko farfesa da zance bakinka
a gurin aiki zafi cikin gida da hanya ba daɗi farfesa aminci riga ne idan aka yi wa juna kwai faɗi sai kuma me biko ne man gyara a haƙure wa juna kwai daɗi mun kuka zato aikin banza ko yayi gamon katar sai an faɗi farfesa abin da aka yi baya a gaskata na kar da a sa shakka biko ne man gyara mai taguwa ya gagar mai koma a labarin biko farfesa da zance bakina
a labarin biko farfesa da zance bakinka
a labarin biko farfesa da zance bakina kunne da azanci alƙalin ni farfesan waka farfesa har kullum waka kar ta zamo maka izza tafiya sannu je ka cikin zance maganar ka kamar za
magana zarar bunu shi kuma sabo turken wawa kunnan mai saurare alƙalin farfesan waka Magana zarar rabu wani wushe kuma sabo turken wawa. Kunnan mai sauraro alƙalin farfesan waka. Magana zarar rabu wani wushe kuma sabo turken wawa. Kunnan mai sauraro alƙalin farfesan waka.
sanadin kalan zance kayi dare an ce kai rana roko kaskanci ne bacin rai ga bacin suna Gani.
ko kawa samun sa'a wanda ya kayar shi ya suna ra'ayi ga kowa tasa daban ya saka da ta kowa Magana zarar wani washe kuma sabotin rikin wawa kunnan mai sauraro alƙalin farfesan waka in ba ka san kushe ashe dan me za ka zamo mai waka mai hannun shuni shi ke iya murza zaren yin saka mara alkawari wanga mutum a cikin jama'a nan shakka ribar zancen harshe kyautata kalmomi kan kowa magana zarar rabuwa shi kuma sabo turken wawa kunnan mai sauraro alƙalin farfesan waka mai neman ɗan aike karka biye wahalin mai ruwa ɗan adam mai aibu ne karka zamo mai zagin kowa ilimi gwadaben girma wanda ya ɗauka ya yi dacewa taushin hali shi ke kamba maso na mutum gun kowa magana zarar rabuwa shi kuma sabo turken wawa kunnan mai sauraro alƙalin farfesan waka kunnan mai sauraro alƙalin farfesan waka Eh farfesa har kullum waka kar ta zamo maka izza tafiya sannu je ka cikin zance maganar ka kamar za ka yi taka tsantsan duka ƙwayoyin sautin da ka furza domin baki shi ke ɗaura mutum da wuyar sincewa magana zarar buɗaushe kuma sabo turken wawa kunnan mai sauraro alƙalin farfesan waka shi mai neman girma shaitan ya yi masa tarko ya hau alkairin zance ya takaitu cikin ma'ana fintin kau kunya riga in ta suturta diya mata raini ya kau riya shirka ce mummuna allah ka sare mu ɗagawa magana zarar buɗaushe kuma sabo turken wawa kunnan mai sauraro alƙalin farfesan waka Naitur da halin ƙarya mugun hali halin ƙarya Duniya makaranta a cikinta ake iya duk wata aya Haƙuri da rabo lallai na ga damo da barewa a hanya Kunne da azanci alƙalin ni farfesan waka magana zarar buɗaushe kuma sabo turken wawa kunnan mai sauraro alƙalin farfesan waka
Ga wata waka bawan zuciya, gadar zare mai girki rijiya, farfesa sai ka bi a hankali, koko ka zan bawan san zuciya. Gantali ko yawon sharholiya, gadar zare mai girki rijiya, a rayuwa sai ka bi a hankali. koko ka zan bawan san zuciya. Gantali ko yawon sharholiya gadar zare mai girke rijiya a rayuwa sai ka bi a hankali koko ka zambawan san zuciya ka kaddara kayanka suna cikin jakata mai tafiya kara taya ka zo ka ɗara wata nahiya ba 'yar sanayya ko da ka zagaya a hankali haƙuri kariya rabo kwana kaɗan sunan kaya kewaya shi kenan ka koma ɗan gari sai ka shagaltu da neman dukiya A zuciya da akwai wani ba'ari shine da haƙƙin tsarkake zuciya. Hannu guda ‘yan shirya gadar zare suna ta kuzin girke rijiya. Gaba dubu in ka zurma kamula a duniya ka koma mujiya hali guda hudu in baka bar su ba za ka daɗe a cikin hauragiya ga wata waƙa bawan zuciya gadar zare mai girki rijiya farfesa sai ka bi a hankali koko ka zambawan san zuciya hali na tsoro halin ɗan kare ɗan kwikwiyo don ba shi da zuciya halin biri farna mamuguntiya gabai da tsoron mai masa tarbiya kaya niki tafiyarsa da kyar da kyar ga littafa da tilinkin gaskiya ruruwa haɗama ga handama bata gudun wani ɓacin zuciya kantali ko yawon sharholiya gadar zare mai girki rijiya a rayuwa sai ka bi a hankali koko ka zambawan san zuciya duniya ɗauke ni a hankali kije da ni ke aje ne a hankali domin idan ki guda ne tal'aka karki aje ne a gefen cokali kwaranniya mai rai ba ta barka ba na ruwa baiwa kadoji izgini a rayuwa sai ka bi a hankali koko ka zambawan san zuciya ga wata waka bawan zuciya gadar zare mai girki rijiya farfesa sai ka bi a hankali koko ka zambawan san zuciya Allah ka mai da mafarki zahiri ran ta hamidi ranar za'ida Lambauraban kwato na nan a kas diyar barewa ta fi diyar gada. badon cikin ruwa ban bashe shi ba abin ake lance ne ko ada farfesan waka lugudan batu aran gamar yaro bisa tukuba gantali ko yawon sharholiya gadar zare mai girke rijiya a rayuwa sai ka bi a hankali koko kazan bawan san zuciya ga waka sabanin hankali in hankalin bai kai nisanta ba a zarfaɓi na biwa zuciya mutum ka lura ba zai fishe ka ba idan ka bi ta da so ta ka da kai arewa ku tashi mu kowa kona arewa ku tashi mu kowa gona arewa ku tashi mu kowa gona don albarkar nama akwai daɗi noman shinkafa noman baiwa noman dawa noman acca noman masara noman dauro noman gwaza noma na rake noman dankali noman rogo noma na gyada noman auduga noman alkama noman wake noman ibiro noman gujiya noman doya noman albasa noman barkono noman riɗi noman koko noman citta noma na kabewa noman kankana noman gwanda noman lemo noman mangwaro noma na tumatur noman goba noma na alayyahu noma na raba noman zogalla dukansu suna amfanin noma tukar sakewa harkar noma arewa ku tashi mu koma gona don farfesan waka na noman sana'o'i kowace da girma amma wata albarkar sai noma sana'o'i da yawa al'umma amma wasu na kin harkar noma ku zo mu wadata ƙasa da abinci idan haka ne kowa ya yi noma. Kusan noma albarka ce shi ba mai sai ma garma. Mai hukoyi da mutanen da sun yi nasara don su rike noma. aka motsa kirarin noma sai na tuno tarihin baya. Ci na duke kuce tsohon ciniki jama'ar da ta bar shi take ci baya. Tun aru aru aka faro noma har adadin ya zarci kidaya. Gyare tsohon nama al'umma tun kan yau aka ƙari da noma. na tambayi mene illar noma an kasa faɗi don ba shi da kodai zaman banza da ka zaɓa kai dai in an karkasa ko ina son yartai wani makaji ya ce ƙauyanci ne a fidda ba ƙauyen ko ni ko kai na yau noma na samu abinci ka kamo da 'yar baraka guji noma sana'o'i da yawa sun samu saboda ana yin aikin gona makera kan kera fatanya da sauran kayan aikin gona kamfanonin sarrafa abinci da 'yan kasuwancin kayan gona dukansu waɗannan babu makoma in aka ce ba aikin gona kasan nan kunga akwai ta da faɗi kaso saba'in da biyar ainawa. Arewa musamman nan tafuwari don ko a ina kai aikin nawa. Kanyan fetur da muke yin kallo an tono ne daga kayan noma. Malalaci shi keken gona domin ko an je bai iya noma. kasashen duk da suka yi fintin kawace kasani da take kinnawa domin sun san sirrin nasarori na nan jirage a fannin nawa duka dabbobi sun zaye kwari suna amfana da harkar nawa bare dan adama mai yin noma sakin noma maza karo himma ga motsa jiki a ciki mai daɗi cikin nowa ni na ga azanci in kai kadare bisa kayan kunya ko na'ura duka ba lalaci susutacce mai aikin gona malalaci sai aikin bacci ka karu ka samu nishaɗi kullum gurin aiki wannan sai nawa cikin daji ga tsuntsaye nan suna kuka waƙar alfarwa. Watan wataran harbi mai barna ya zo gonar ka yana barna ma. In an yi ruwa ka ga 'ya'yan kifi kwarin kunyar gwaza haka suwa. Ku tsaya ku ji karshen duk ganganci in al'umma ta yi watsi da nawa. wai ba ma guje da ya zago birni ya zazzaga bai hange guda ba. Tun gaba ma guje ya zago birni ya zaga bai hange guda ba. Ya ce shi malam inarin mu ne ma'ajiya ne ban hanga ba. Aka ce ba rumbu ya ce ayyaka zaman karyan gaba zan lura ba. Yan arewa ku tashi mu koma gona akwai alkhairi a aikin nawa. Matasa kun yi karatun boko to me ya saka ku kuke kinnawa. Bayan a aji ku tuna can baya kunyo darussa bisa harkar nawa. kuma wannan aikin kansa ba mai za ya hana ka kaɗan rabanowa. In ka leka aiki ka dawo ranar hutu ta bi gona nawa. Birni kai na farfesan waka bayan wakar ga na kan taɓa nawa. ina da sana'o'in da nake yi idan ka haɗa su suna fada dama. Ina gama waka na baitoci har na rubuto waƙar gulma. Ina kare na koma faki a can fakin ga na kan taɓa nawa. arewa wa mu yi komai yayi karmi wasa da sana'ar noma noma tushen arziki ne kunja akwai magana kan harkar noma noma ku kira shi sana'ar farko da ɗan adam ya duro ya cirar ma domin har harka in babu abinci ba mai iya tafi ka komai ayo arewa ku tashi mu koma gona don farfesan waka na noma sana'o'i kowace da girma amma wata albarkar sai noma. arewa ku tashi mu koma gona don farfesan mata na noma sa